alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn khattab da yake nan ce ɗayar yan kifi a cikin garin kano a cikin wannan rana ta laraba wanda yau 24 ga watan rajab hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace da goma sha biyar ga watan biyu miladiya 2023 muna cikin littafinmu na matan shatubiya wanda muna cikin babu wakafi hamza wa hisham mun koro karatu a darasin da daga shi sai wannan lokaci mana halin nasa wanda wannan darasi dajin shi ne darasi na 46 a cikin wannan littafi mai tarin albarka mun tsaya a gabar da yake cewa wa qadara wau annahu bil khatti kana musahila wato idan ba kuma ta ba akwai baituka da muka yi biyu kafin wannan inda yake ta wa yusmi'u ba'da al-kasri wa dhammi hamzahu la dafatihi ya an wawan muhawila wa yusmi'u ba'da al-kasri wa dhammi hamzahu wato kamar kada ta wa yusmi'u hamzatu taliba ko as-sami'a hamzahu yana ji yadda mai sauraro ko dalibi alhamzarsa ita wannan alhamza wacce take mafatuhiya bayan kasara to zai ji yadda mai sauraro ita ya muhawwala ita wannan alhamza mai fataha ce amma kuma kasara ta riga ita ina misali eh ku kawo mana misali alhamza mai fataha amma kuma wani harafi mai kasara shine ya rigaye ta a'a su aika ga don mace misali mu ce mi'a mi'a anan zai ce miya fi'a zai ce fiya sai wani misali duka misali na eh? eh? a wannan din na kawo ai kaga fi'atun da mi'atun sai me ina in kun duba za ku ga misalai akwai wanda yake da shirya gunsa akwai misalai dai ma'ana dai kawai mu ce don lokacin da alhamza ta zama fataha gare ta kafin ita harafi mai kasara to hamza zai ji yadda mai sauraro wannan alhamza ta zama yawo kaga nun shiya in ya tsaya wa nun shiya haka zai tsaya kaga zai tsaya liyalla tun dama shi ka'idar sai lokacin da ya tsaya kaga zai ce liyahab liyahab kaga haka zai tsaya to duk irin wannan kenan to sai kuma yake cewa wadhammi kenan wa yusmi'u at-taliba hamzatahu halata kauniha maftuhatan ba'da dhammi wawan muhawwala zai ji yadda mai sauraro ko dalibi alhamzarsa mai dhamma to ita ma kuma abai fata bayan zamma sai ya je da ita wahu wanda aka yi tawilinsa kamar wani irin misali ya kawo aran ma na san akwai kamar musami mai fata zamma ce ta gabata wani irin misali ya kawo kusa da wannan ɗin da ya kawo na ji shi ne zama abin nan fuwad haka eh a ita wannan mai tasiri ce wa ikirin wannan mai kasara ce eh mu'ajjala yawwa kaga mu'a sai sai muwajjala zai ce mu'azzin zai ce muwazzin kaga fuwadak domin fataha dhamma ce daga ita sai alhamza mai fataha to wannan shine kaidar to wayannan biyun kasara kafin alhamza mai fataha dhamma kafin alhamza mai fataha to sune ibdali to sai ce maka wa fi ghairi hadha baina baina to duk wanda ba wannan ba baina baina ne a nan sai suka ce to hali halaye na in ba kuma tamu amince su guda tara biyu ibdali bakwai kuma tashili yanzu mu dauki damma sai kasara ko kuma ce fataha da fataha sa'ala za a ce sa'al tashili zai in zai tsaya zai ce sa'al sa'ala sa'ilun sa'ala zai ce sa'al eh sai ya wuce ai dama halin tsayawa ne ne ta silin misali ce sa'ala sa'ilun misali shana'anu kaga shana'anu zai ce shana'an shana'an kaga tasiri zai yi fataha fataha mu dauki dhamma kasara su'ila zai ce su'il su'ilu su'ilu tasiri zai yi to duk ya gama mana wannan bayanin to sai yake ce maka kuma wa kadara wa annahu bil khatt kana musahila to sai kawo mana wajahi na biyu yace to kuma an rawaito annahu cewa shi hamza bil khatt kana musahila yana yin tashili al hamza gwargwadan yadda rubutun al musaf al uthmani yake al khatt al uthmani kaman yaya sai ce fafiliya yali walwawi walhazfi rasmahu takadirin baitin fafiliya yali rasmahu wafilwawi yali rasmahu a'a ai dan koma mana baya na idan an fahimci wancan wani mazhabi ne wannan kuma wani mazhabi ne ai shine wanda ai kun san dumin yi kun san dumin yi shi yawwa saboda haka annahu bi khatti kana musahila fafiliya yali rasmuhu wal wawi yali rasmuhu wal hadfi yali rasmuhu ma'ana idan alhamza an rubuta ta ala surati ya to zai tsaya da ita kawai a matsayin ya'u yanzu kamar yadda muka ce soyil mun yi tasiri to kawai zai mai ita yawon ya ce soyil soyil ba tasiri zai ba kago da waje ne na biyu eh wa kadarawa idan an rubuta ta da wau nan kuma sai ya tsaya da wau sai ya tsaya da wau to amma a nan sai suka ce ba kowace alhamza da aka rubuta a kan wau yake tsayawa da wau ba wanda zai ci gaje wanda ya fahimce shi sai wanda ya san ƙa'idodin rubutunmu na makarantar allo yanzu misali muna da alhamza a kan wau alif bai biyo wawun ɗin ba muna da ramza akan wau wadda alif daurare biyo ta yanzu misali muna da jaza'u har masu bakwai ne ko masu wau jaza'u zalimin jaza'u kawai sai dai ka daure wau to amma misali aba'ukum ba za ka sai aba'ukum ba sai ta sai ni dole aba'ukum wa abna'ukum dole haka za ka yi tasiri su irin wannan masu alhamza a kan wau wadda ɗauri ya biyo irin su shuraka'u eh misali yanzu muna da shuraka'u yadda kimiro shuraka'u guda biyu ne masu wau masu abin nan ɗin nan kana da ulama'u guda hudu ɗaya a ƙadar laha uku a namle duk kaga wannan masu wau ne daga shi sai alif to irin waɗannan su ake magana irin wannan su ake magana shi sanya wasu ashabu tarirat suka tantance su amma kamar nace duk wanda yake namu ne na makarantar allo to amma ba zai wasu wahala da yawa insha Allah muddin da ya san abin nan to sai wal hazfi alhamza da la surata laha kun san akwai alhamza wadda suratuha suratu alif suratuha suratul waw surata suratul ya yanzu sanin kure uka suratun menene ya'u tunda dungu akan dungu take shuraka'u suratul waw sa'alafa ko kuma kace qara'a qara'a suratul alif to mustahzi'una fa mustahzi'una a'a mustahzi'una alhamza tun kurkur ba ta kan waw ba ta kan alif ba ta kan alhamza tun kurkur muke cewa to kaga irin wannan shi ne walhazifi sai ka sai mustahazun ka shafe ta to amma ba kuma kowace alhamza tun kurkur ita ba ake shafewa ba duk alhamza tun kurkur wadda alif ya rigaye ta to sai da tashili yurawun ba za ka ce to ya za ka karanta ta ba in ka ce ka shafe ta dole sai ka yi tasiri irin wayannan tara aljam'a ne sai dai zama tara sosai kuwa sosai kuwa ba da zuru mun gane ko? to shi kenan to sai kawo mana wani wajahi sai yake cewa walak fashu بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وأنه الواو في أكسه مقالة تاتكا سيتي والأخفش شمالا أخفش بعد الكسر bayan an sami kasara zabdammi alhamza ma'abuciyar damma abdala biya'in ya yi mata ibdali ta zamo ya wadda ka fashu ba'adar kasari sannu ƙuri uka sai ka ce sannu ƙuri yuka sannu ƙuri yuk sannu ƙuri yuk kaga kasana ce ko daga nan sai abin nan su'il abin nan su'il ka ce su'il kai mata kai ya umaka suriya sai ya ce wa annuhul wawu fi aksihi to kuma an rawaito karantawa da wu a cikin akasin abin da muka ambata yanzu sanuku ri'u ri'u to yanzu mu samu kaga kasara damma to yanzu mu samu me damma kasara ri'u to yanzu sai mu samu damma kasara su'ila yayi sai ce su wil su wil su wilu in yi za eh sai yake cewa wa man haka fihi ma kaliya wa kalwawi adala duk wanda ya hikaito yanzu wannan martani yake badawa ga wani waje hisham wanda yake la yamkin tatbiquhu yake cewa wa man haka fihima duk wanda ya rawaito a cikin wayannan misalan guda biyu kaliya yanzu kaliya muka ce abin nan muka ce wala fashu ba'ada da kasai zaddan mi abdala ko biya'in to wa man haka fihima kaliya wa kalwawi kaman sanukuri yuk sanukuri yuk to a to mu ce a karanta kaman wau a'a yau a ce a karanta ta kaman wau sanukuri a ce wuk a'a yanzu can mai muka karanta sanukuri wuk ai kaga abin da ke ta wala ka fashe ba adal kasri zabdan mai abdala biya'in yawwa mun yi mata mun an yi mata ibe ta zama ya zalla yawwa kaga ya'un zalla ta kasance to to sai ce wa man haka fihi ma kaliya wanda ya hikaito a cikin su wannan biyun yace za a karanta su'i su'i a sanu ƙuri'u aka ce kaliya ya za a karanta ta ya za a karanta ta kaman ya ri'u ya za ta karanta kaman wau kaga ba za ta karanta kamar ba in ka ce za ka yi da wau to ba don ma za ta yi ba kenan sai da kina ko kasara kaga abin ya canza su ilu in aka ce za karanta kamar wau a ce a karanta da kamar wau su suwi to in mun ce da kamar yafa suyi to abinda ba daidai ba shine akasin wannan kaga idan muka ce wa man haka fihi ma kaliya zai koma a wajen sanuquri uka kalwawi zai koma wajen su'ila wanda yake kai tuta za a karanta sanuquri uka kamanya ma'ana kenan tasili wa kalwawi ko kuma kaman wau a karanta ta zama ita abin nan abin nan su ilu ta zama kaman wau sai ya ce a'adala ya zo da abu wanda yake mai wahala ma'ana yanzu kaga za mu karanta sanukuri yuka na farko da tasiri shine mushtahidi a kalmar da muka faɗa ko a bisa wacce ka'ida da muka faɗa ta wafi gairi haza baina baina kuna abin nan wancan ba mun kawo misalin guda biyu da bidali muka ce saura bakwai kone tasiri to muka ce yanzu kamar su'ila kaga zai zama mai su'il su'il tasiri to idan aka ce za a karanta ta kamar wau to ta zama kamar wau mai kasara suwi ba zai zama haka ba to saboda haka kenan wannan abin nan fuskokin guda biyu da ya kawo yana nuna cewa ba zai yi a karanta ba za a karanta ita kaman wawu ita kuma waccan sun ilu ta zama kaman ya ba da ya to sai ke cewa musazi'una alhazfu fihi wa nahwihi yace shi musazi'una ana shafe alhamza a cikin sa da makamancinsa makamancinsa shine duk inda aka samu alhamza mai zamma bayan kasa daga nan sai wau me kama da musazi'una khati'una khati'una ko ta yi kama da musazi'una ko to sai ke cewa alhazfu fihi yau fa mali'una kaga duk irin sa ne to sai kita alhadfu fihi wa nahwihi kun ga mun fadi wancan rawabil khatti zaka sai mustahzun ko eh to sai kita alhadfu fihi wa nahwihi za a shafe shi da makamancin sa ka ce fa malun khatun khatun kaman qadun ko sabi'una sabun kaga akwai ma cikin kira annafi'u to sai ke cewa wa musazi'una hazfihi wa nahwi wa kasrun a a yau wa dammun ko na wajen yake wa dammun a a magana ta cika kaga sai ka ce mustahzun kaga zi'un dole ne ka dauki damma alhamza ka ɗora ma mai zayin ya zama zuwan tunda ba abin da zai jawo sai zamma ko? to sai ce wa kasarun ƙabulu ƙila wa ukumila wai a wata maganar aka ce a'a za a karanta da kasar shi yasa ce kila sai ce wa ukumila an yi watsi da wannan maganar ai ba ma zai karanta ba to yanzu ka cire alhamzar musazi'una kuma ka ce za a karanta da kasar zayu zai yiwu famali'una yanzu ka cire alhamza to ya za ka karanta da kasar lamun ba zai yiwu ba to kasara dai ai ba za ta jawo ba khati'una ti'una ka cire u ti dole sai dai kamar da zama alhamza ya zama khatuna mun gane ko to to sai ce wa ma fihi yulfa wasitan bi zawaidin dakhalna alai fihi wajhani umila sai ce wa ma fihi yulfa wasitan bi zawaida akwai alhamza kun san tun farko ya faɗa mana wa hamzatu inda alwaqfi sahala hamzahu idza kana wasatan aw tatarrafa manzila yaushe zai yi tagayirin ta ko dai ta zamo tsakiya ko ta zamo ƙarshe kenan banda farko ko misali mai na alhamza farko a wata kalmar zan faɗa misali akalun za a yi ta gairin wannan ba za a yi ba saboda me saboda farko take to amma za mu iya samun alhamza wani harafi ya shige ta ya tashe ta daga farko ta zama tsakiya kamar yadda za mu gani to sai ke ta wa ma fihi wulfa wasu ɗan bisa wa'ida to duk alhamzar da aka same ta tsakiya amma saboda ƙarin wani harafi da halna alaihi wanda suka shiga a ciki sai ce to fihi wajhani umila ita wannan fuska biyu aka aiwatar ma'ana ka da fuska biyu ina misali sai ce kama ha wannan ma za a dace ma'ana ka ha yanzu ha ula'i ha ula'i ko yanzu wannan alhamza ina take tsakiya amma asali tsakiya take in ka cire ha za ka ce ula'i to kaga zaka ce hawu haulai hawu ko haulai ya ce waje hali ha antum ha daban antum daban ha antum ha antum saboda me harafin da ya zo shi mai ita tsakiya shi zai ce kama ha waya ka ce ya ibrahim ko ya ibrahim kaga ibrahim alhamdulillah ce farkon kalman ko dai ka ce ya ibrahim ko ya ibrahim ya adam ya adam to ya abata dai ga sunan ko to sai ki ta kama ha wa ya wallami kamar la'antum kaga antum daban la'antum ko ka ce la'antum la'ilal jahim la'ilal la'ilal yanzu kaga inda za ka ce la'ilal jahimin kai karshe kaga wannan hukunci ya tashi tun da baka zai akan iladin ba ka ji a kalma ta karshe don da ka zai akan kalmar la'in ukhriju sai zama la'in ko la'in mun gane ko to sai yake cewa walba da kuma ba'u inna aulan nasi bi ibrahim kaga bi ibrahim bi ibrahim ku kawo mana misali na wata ba'un din ba'un za'ida a wajen alhamza to bi alam ka ce bi alam ko da yake nan bi alam za a ce bi alam ya uza bai da ita saboda waccan kasaran waye su mi ba da kasar babban mi hamza hula da lafata yi kaga sai ce bi alam ko ko ka ce bi alam ya halatta dubbin sai ce wa nahwiha da makamancin wannan ma'ana duk wani halafi wanda suna da yawa kila inda za ku duba a cikin shirya za ku an kawo misalinsu da yawa za ga misalansu to amma anan sai suka ce banda wacce idan ka cire ta ma'ana ƙarin ma'ana za ta samu tangarda suka ce kaman huruful mudare yanzu kaman yu'minun yu'minun ai kaga ya'un ta mudari ce dole zaka ce yu'minun ba zaka ce yu'minuna a wajen hamza ba tu'minun haka isin fa'il ko isin ka ce mumin kaga ba za ka ce mu'min ba don ba za ka ce mimun abin yi ba ko kuma matiya kaga matiya a nan ba za ka iya cire alamza ya baka ma'ana ba ina fatan mun gane nan abin nan wajahi guda ɗaya ne kawai wannan kawai wajahi guda ɗaya ne saboda me saboda ba za ka iya cire harafin ya zama cewa ma'ana ta tabbata ba saboda ka kenan ko harfin mudare ko kuma ism fa'il ko ism makan suka ce haka nan harafin da zai zamo kaman a zahiri ƙari ne amma min binitil kalma kalima kaman me kaman ha'u muqra'u kaga ha wannan ba ta tambihi ba ce ba sai dai ka ce ha wun fuska nawa gare ka fuska biyu ha wun ha wun haka za ka tsaya ina ga dai bari haka amma dai Allah ta'ala ya ce abin da aka yanzu misali sa'asrifu sa'asrifu yanzu wannan fuska biyu ce ko daya dai ce ko biyu sa'asrif ko sa'asrif biyu ce ko daya biyu ce tunda in ka cire sirrin din asrif zai baka abin nan zai baka eh ya kulun ya kulun kaga in ka cire ya'un din ai akala ne ko to zaka yi cewa ya kulun ba zai yiwu ba tun da harfin muzare ne mun gane ko to shi ne ke cewa jihana umila yawa sai ce wala ma ta ta'rifin da kuma alif lam na ta'arifi kaman me eh al-akhirah kaga akhirah musaqilliya ce inda zaka tsaya zaka sai al-akhirah ba zaka sai al-akhirah ba kace ai alif lam din abin nan kaman al-ard al daban ard daban ba zaka sai al-ard hidi al-ard ko kuma ka dauko wajihi na sakt kai saktu al-insan ba za ka ce al-insan sai dai al-insan eh eh to abin nan kamar a ce abin nan al-ism sai ki ta liman qad ta'ammala ga duk mutumin da ya kula ya fahimci abin da aka yi to Allah ya samu gane ba ni alwafin nan da ka araman gani yawa kun ganin inda ya ce ga misalai da ya kawo inda ya ce wa man haka fihi ma kaliya wa kalwawi a'adala sanu kuri uke ta kamata mu kawo a misali kaga inda yake ce maka walakfashu ba'adal walakfashu ba'adal kasri dhammi abdala biya'in kaga sanu kuri uka za karanta sanukuri yuk to kaga ri'u kaga ban mace to nan sai yake ta da yake cewa abin nan da yake cewa wa man aka fihi ma kal yawkal wa kal wa adala sai yake cewa sai yake cewa man haka fil madmumati ba'da al kasr nahwa سنقرئك أن تسهل كليا أي تسهل بينها وبين حرف المجانس لحركة ما قبلها وهو الياء وفي المكسورة بعد الضم نحو سئلوا أنها تسهل كالواء أي تجعل بينها وبين الحرف المجانس لحركتها حركة ما قبلها وهو الواو من هكا ذلك من هكا ذلك فيها أعضلا ai za a bi mu'udala wato ya zo da abu mai wahala ai bi amrin shaƙin wa mushkin la mikiru ta haƙuƙuhu wala ta bihi yanzu misali sanukuri uka ya za ka yi tashilin ta kaman ya ba zai yi ba ba zai yi ba za ta iya zama ya ka ce sannu ƙuriyuka to amma tasiri kamar ya ba zai yiwu ba in ka ce za ka yi tasiri hede ta koma kamar wau ba zai yiwu ba sannan ita kamar su'ilu ita kuma kaga za ka yi za ka yi bidarinta ka ce suwi to nuna min yadda za ka yi tasiri ta zama kamar wau shi ma zai yi wahala ba zai yiwu ba to shi ne abin da yake abin nan to Allah samu dace amin amin